الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين ‘yan uwa masu girma salamu alaikum wa salamu barakatu za mu ci gaba da karatun alfiya ta na hau ko ta dan mali ina aka kwana to fasulun wannan fasali ne fi ma a cikin ma wala da la walata da lata wa in da in al-mushabbaha laysa wanda kowanne daga cikin kalmomin nan guda uku ake am hudu ake kamanta su da laisa shi yasa suke aiki irin aikin laisa ma dinnan harafi ce ta nafayi la harafi ce ta nafayi lata ita ma harafi ce ta nafayi in ita ma dai harafi ce ta nafayi sai zamo a wajen ma'ana sun so su kama da laisa ko da dai ba su keɓanta da shiga ga suna ba tunda ma ta nafayi ta iya zuwa tare da fi'ili ko ina misali inda ma ta nafayi ta zo tare da fi'ili a ƙur'ani ma ma na abu duhumu illa ne ƙarfi na haka ne ilallahi zurfa sai ina kuma ma ta nafayi ta zo tare da fi'ili ma na abu duhumu ai an ga suna ne wannan ma a ce ta zo ta nafayi wanda bayan an faɗe ta a ji fi'ili ne ya zo kamar nan ma na abu duhumu ma ai ba ba tabi'in kuma haka din ne suna ne ma an kan tabi'in kibla ta mu suna ne so ba ne ma nan sa ba ma ce ta na fayi ba ma ce shafiya ga ta yi zama ai ba ma ce ta na fayi nan ma shafiya ce suna ce ma nan sa ma ce suna shafiya ce ta na fayi ما ما يفعل الله ما تستبعالي تكما ما تنبهي با ما يفعل الله بأذانكم إن شكرتم عملتم ما تستبعالي لا ولا لا ما ولا موصولية ما تعبدون ولا موصولية كما شيء الذي تعبدونه نعم ما نرى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي shi ma wannan maɗin ta na fahimci ga shi fi'ili ya zo bayan ta ma na raka taba aka illal ladina humu araziluna badiyar rai sai za a yi mutum salli wanda an fi karanta shi koyaushe ko galibin zai kaga za a yi sallah ana haka bude ɗauko surori a karanta ina ma ta na fayi wanda yake za a ce suna amsil ya zo bayan a wannan ma suna ce ba wannan ce ta harafi ba ma ta harafi ake nema wanda take nafiya kuma ya zama fi'ili ne ya zo bayan ta wannan ma ya hafa ma ce masuliya kamar ce wallazi ya hafa ma wadda take da nafayi daga sabbin barbika zuwa wannasi har kalmomi nawa ne a ciki wanne ne suna wanne ne fi'ili wanne ne harfa harfa iri nawa ne gashi masana a cikin suratul bayyina da ake cewa wa ma umiru illa li abdullah ai ma ce lafiya ko da shi ya zo a baya da wani rula li abdullah mukhlisin lahu dinu na fa'il salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyima wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma itama ma ce lafiya amma ai tawa ita ce a ƙarshe ko ai wai ƙasa ƙasa ba mana ma umiru akwai wata ma wadda take nafiya ce kuma a ce fi'ili ne ya zo bayanta a ƙasa haka kai nasu koko ita ce ta ƙarshe akwai ma wadda take an samu saɓani a ciki wasu sun ce ta na ce wasu sun ce ta istifani ce ko wance ce ta suratul haɗari suratul haɗari ake cewa ko ko suratul ba ya kuke rubuta suratul haɗari ko to ma a gana an huma duhu wa ma kasa kaga wannan ma din akwai saɓani tsakanin malaman tafsiri wacce ce ta na ce inda an ce ta na ce to ita ce ta ƙarshe wanda za a ce fi'ili ya zo bayan da ko akwai wanda suka ce ta istifhani ce ma a ganin ma ruwa ma ka zuciyarsa ba ta yi masa wani amfani ba ba ta yi masa wata rana ba irin abin da duk ya tara a duniya bai masa wani amfani ba saboda ne sassala ranar za su lafa amma akwai wanda suka ce ta istifhani ce to dukiyar da yake tarawa wata rana za ta yi masa wani amfani za ta yi masa in an ce ta istifhani ce ko abubuwan duk da ya aikata wani amfani za su yi masa ai ba wani amfani da za su yi masa saboda mai sinsila to haka ne ma ita mala akwai tsula akwai wadda take na ita ma ta nafa yi ce ita ma ta nafa yi ce fa ma ta fahim shafa'atu shafi'in fa ma lahum ita kuma wannan ma lahum ita ma wannan ta istifhami ce ta ma ta fahim ta nafa yi ce ma lahum ta istifhami ce an fahimta ita ta istifhami suna ce ma ta dafa iko harafi ce wanne ma wadda aka shi ma ma din ta na fayi ce haka nan ma ta ma kada ita ma ta na fayi ce duk na na fayi ne wannan duk guda biyu na na fayi ne ma kana ita ma ta na fayi ce ma kana ma kana ma kana jawaba qaumihi guda nawa ne ma kana in kuma an hada da jawaba ai shi ma dai ba guda ɗaya bane a qur'ani ko ma kana jawaba qaumihi guda nawa ne a qur'ani ma ma ma kana jawaba qaumihi to ko ma kana jawaba qaumihi ka dan biyo akan ma kana da to guda nawa ce ita ba mata ne da take da yawa za ta kai ya tsu hannu ba za ta kai ya tsu hannu ba duk yawan da kake faɗa ba kai biyar ba ko da kai ba ta kai biyar ba wa ma kana ma kana kuma ba da jawaba ba ta kai nawa irin su wa ma kana salatuhum inda laifi illa muka'am to da la ita ma dai takan zo ta nafayi amma ita ma suna yakan zo bayan ta ko fi'ili ina misalin inda yake suna ya zo a bayan ƙur'ani la kamar lahakun alayhi ɓarai suna ne wannan to fi ilifa ya zo bayan la a wannan la ta hane ce ba ita ba ce la a abudu ita ta zafa yi ce ga shi fi ili ya zo bayan ta haka nan lata haka nan in ta nafa yi ina misalin in ta nafa yi a ƙur'ani ba zai kawo guda goma in ta nafa yi a ƙur'ani in hu ila kalan ami wacce ka ɗauko ta suratul an'ami ko ta suratul furqani ko akwai a suratul an'ami ko ko ko ba haka take a suratul an'ami ba ulaika kalan ami bal hum aran ne ko in hum ila kalan ami bal hum aran sabila ita ce ta suratul furqani ko da in wannan suna ya zo bayan ta ina misalin in kuma da fi'ili ya zo bayan ta ya aya take kamar babu haka in ce shafiya wannan ba ta nafayi ba in yuriduna illa firara wanda yake ta nafayi ce in yuriduna illa firara in ce ta nafayi in ya na illa ka zuba in ce ta nafayi inda kai ka kawo biyu sai ka kawo ishirin ga nata shi a wannan in ce shar'iyya ga shi ta yi jazuma ta nan sai ya kunu yuguni shi ne jawabin sharaɗin ga shi an masa jazuma da shafiyya in ya kunu fukara a yi wani himullahu ya fari wallahu wasu aliyya wacce ce in ta ƙarshe wadda take ta dafa yi a ƙur'ani aka tawo tun daga bakara aka tawo nas wacce ce ta ƙarshe wadda yake ta nafayi me ya yi zo bayan ta suna ne ko fi'ili eh eh in shartiya ce wannan to wa- wala in zalata in amsaka ma in ce lafiya bare bare in amsaka ma min halin min ba'adi ga in shartiya wala in zalata ga kuma in ta nafayi in amsaka ma min ahadin min ba'adi innahu kana innahu kana haliman gafura to ita ce ta ƙarshe cikin suratu fa'irin ko ƙasa duk babu wata in ta ta nafa'i ai kuwa suratu ya da take min faɗin a kai in ta nafa'i ko amma suna ne zuba ta inan tumu inan tumu eh? na suratu ya inan illa illa ta kazubuna ne to in antumu in antumu fil lafi da ita ba dai ta dafa yin ce ita ta dafa yin a cikin suratu yasin ba ɗaya ba ce Eh, ko warin lau masala asabar jannati an ashabal kareti idza al mursalu idza salla ilayhi musnayn fa kazzabu wa fa'alna zalika فكانوا إنا إليكم مرسلون قالوا إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إن نافية قالوا ربنا لولا لكم لمرسل وما لنا إلا قالوا إنا تتأيرا بكل علم تنتهوا لنرجو أن نكون أمثلكم قالوا آلكم أبو أنزلكم ثم أنتم قوم مسلمون وجاء إن أنتم وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال لكم الذين آمنوا أن يؤمنوا لو شاء الله وعلى ما إن أنتم كما أنت تنفي duk dai a guri biyan sura ne ya zo bayan ta ana amma kaga ta suratu faɗi da ta gabata in amsaka huma wannan fi'ili ne ya zo bayan ta fi'ili ne ya zo bayan ta wanda in zalata in amsaka huma min ahlin ba'adi
illa ta biyo bayan ta ne to ga da ita in ta nafa yi eh illa illa ta ta biyo bayan dole illa a'a ba sharadi bane ta iya zuwa amma ana ana son ai hasaru inda duka ga illa ta zo bayan in ta na fahimto usulubi ne na kasar no yawwa ana so ai kasar yawwa wala in zala ta ina sako ba min adin ba ne da a ce za su bushe ba wanda yake da ikon da su in ba shi ba shi yasa an yi hasarin rike saman da kasan ga Allah no ba wanda ya sai rike su in ba shi ba in an tumu illa fi da lalata kamar su suna faɗa musu cewa ko dinnan ba ku da wata sufa ba da za a faɗa sai ko cewa batattu ne kenan hasan mausufi ne bisa sufa a shi ko ta ila ila saka ba su- sufa ne bisa mausufi ko to bara dai mai karatu ko menene ta bayar malam nan zaki in kullu nafsin lamma alaiha hafiz to akwai wanda suka ce in din wannan wato inna ce tabbas duk wata rai akwai mai kula da ita ya zamo la'in fariga ce akwai kuma wanda suke in din ta na fahimci lamma ta zamo mai ma'anar illa in an ce ta na fahimce ya zamo lamma da shadda kenan wanda suka karanta da shadda ma to ya zamo in din ta na fahimce lamma ta zamo mai ma'anar illa iya ne ya adala ke faɗa a manzuwar tsarin ira da yake faɗar ma'anonin lamma Eh? Mhm, mhm. tatarsu ko ba haka bane tatarsu bilbari waja'at mislalam murari ulfi'il biha qadiyan jazir ko sai yake ne kuma ana ke akwai sallah a aka buki kirje aka ce wanzu su ka'ida din nan ba za a yi ta da ha- baiti daidai ba ko ko a ba a yi ta da daidai da daidai ba ko wadda aka yi ba wannan ba ce ko ko wannan ce amma dai an karanta ta a karatun alhamis da juma'a haka nan ma na fili ya karanta mana ita a gwamnati ko wanzu su ka'ida da ya ko ko ba ita wace aka yi a gwamnati an yi ta amma ba wannan ba ba ta hadar ba ita wanda aka yi wa majalin bera ce ba ta fi maiti tasɗin ba ko amma duk ta ƙunshi wannan shi ya sa da su ke karaɗa da amma ta ita ta hadar aika ta kai ɗari da wajen sassin wa misilu illa ko wa misila illa li huzailin yunma kan ja'a na fi in kulli nafsin ta ja fi in kullu nafsin lamma in an ce in kullu nafsin lamma alaiha hadis to ya zama in din nafiya ce lamma kuma ma'anarta illa amma in kullu nafsin lamma alaiha hadis wannan inna ce aka yi ta hafifin yawwa sai yasa aka kawo lami farika ma din kuma ta zama za'ida ce sila ce kawai dole bayan da za a samu rai sai ko akwai wanda aka wakilta da kiyaye ko kuma ah, bayan da za a samu rai sai ko da mai kiyaye ta wannan ce in kullu nafsin in kullu nafsin lamma alaiha hafi to eh jabatu laysa ko imala laysa umilat ma duna in ما بكلف بكثير الرسل وسب وسبق حرف جر وسبق وسبق حرف جر نوزا في الكمال أنت معنيا أجاز العلماء وعملت ما أنا با ما أيكي إجمال ليس إرن أيكي دا أيكي با وليس ما takan yi aiki irin aikin da ake ba laisa wato ta rafa'anci suna ta nasarci labari wanda wannan aikin da ake ba ma lugga ce ta larabawan hijar amma la- banu tamimin su gaba ɗaya ba sa ba ta aiki banu tamimin su gaba ɗaya ba sa ba ta aiki Ah, amma su kansu mutanen hijar larabawan hijar da suke ba ma aiki akwai sharuɗa akwai sharuɗa guda hudu da suka sa su ne ya faɗe su ko ya nuna zuwa wasu a cikin su da ya ce nuna in na farko dai ya zamo ba'in in ba ta zo ba bayan ma idan in ta zo to wannan ba za ta yi aiki ba Ehm, ba za ta yi aiki ba sai a ce ma in zaidun ba'imun ba dama a ce ma in zaidun ba'imun kamar fatima ji ne gudanar da ba'in antumu basharun ya dole ce basharun ne ce basharan ba ma ba annabi sharadi ne biyu ya zama na farin ya dore ba a ture shi da wani abu ba da illa in an sa illa to wannan ba za ta aiki ba ba sai a ce ma zaidun illa sa'imun wata tilin zikin sharadi na uku shine a fara faɗar sunan sannan a faɗi labari jerantawa zikin da aka sani dole a ce ma zaidun ka'iman amma an ce ma ka to wannan dole ce ma ka imun zaid aka fara gabatar da labari amma ita laifa ba sai an samu wa'annan sharuɗan ba ta iya yin aiki sai sharaɗi na hudu da bai faɗa ba amma ya nuni zuwa gare shi wanne ne sharaɗin na hudu shine kada ma'amulin labari ya gabaci sunanta sai fa in ma'amulin labarin ya zamo jari da majruri ne ko zarafi to sannan ya iya gabatar sunan ma kuma tare da haka a ce ita ma ta yi aiki amma idan zama ba jari da majruri ba ne ba kuma zarafi ba to yi ba sunan ma ba za ta iya aiki ba sai a ce ma da'a maka zaidun a kilo da'a maka makuli ne na akil ga shi ya zo kafin zaidu wanda yake shine sunan ma to in irin wannan ta arfo ita ma ba za ta iya yin aiki ba Ehem, ba dama a ce ma da'a maka zaidun akila sai da a ce ma da'a maka zaidun akilu sai fa idan ya zama jari da majruri ne ko zarafi wannan ya iya gabata tare da haka kuma ma ta aiki a iya cewa ma fi jari zaidun dalisa ko ma indaka zaidun mukima shine yace wa sabqa zazal ulama malamai sun ba da dama sun halatta sabqa harfi jarin a ce harfin jarra wanda yake ma'amuli na labarin ma ya gabaci sunan au zarfin ko kuma zarafi wanda yake ma'amuli na labarin ma a ce ya gabaci sunanta kama bi an tamaniya ina misalin harafin jarra kama ma bi an tamaniya bi din ma'amuli ne na ma'aniya wannan ma'aniya din shine labarin ma amma tare da haka mata ya aiki gashi aka ce ma'aniyan ba ce ma'aniyun ba ba ce ma'aniyun ba misalin dai inda suke cika sharuɗan sai aikin kuma kama qur'ani da aka ce ma hunna ummahatihim to wannan shine sunan ma ummahatihim shine labari gashi an masa nasra ko ma haza bashara haza shine sunan ma a wajen a matsayin marfu'i yake a mahallin rafa'a yake basharan shine labarin gashi an masa nasra an masa nasra to a wa rafa ba dofin bilakin auriban ilzam kalizanta rafa'antar abinda aka adabta bisa sunan ma da lakin dole a masa rafa haitu albi inda ya zo sai ka ce ma zai dun ka'iman lakin jalisu ba da ma ka ce lakin jalisa auriban ko daban ma zai dun ka'iman bal jalisu aka ta da lakin ko bi balin bayan mansubin bi bayan abin da aka wanda suna da ma jarrar bana haba ba ta kan jaranci labari ba da ma bayan ma kamar a qur'ani ma rabuka gafirin amma ta amaluna ko amma ya amaluna ko ma rabuka bi zallamin lil abidi wa laysa aka nan ba ta kan jaranci labari na laysa kamar alaysa Allahu bi kafin abdahu alaysa Allahu bi azizil intiqam alaysa Allahu bi ahkamil hakimina radiyu jar akan yi jarra da ba ba da la bayan la labarin la yakan zo an masa jarra da ba kamar na faɗin sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidina sawadu muqarrin Allah ya kare da gare shi da yake cewa fa kulli shafi'a yawma la zu shafa'atin bi bugunin fakilan an sawadin niƙari inda zai ce yau ma lazu shafa'atin muguniya sai ce lazu shafa'atin bi mugunin bi mugunin haka nan wa nafi kana bayan korar ya kana kama faɗin shamfara da ya ce wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a ajalihim iz ajsha'ul qawmi a ajalu wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a ajalihim ya ce bi ajalin inda zai ce lam akun a ajalan in an zo cin abinci kowa yana mika hannu ga abincin to ni ba ni ne mafi saurin mika hannu ba sai ma na bari kowa ya gama mika hannu sannan nake mika hannu domin mafi kwaɗayi a cikin mutane shine mai saurin mika hannu ga abinci shine ma'anar baitin nasu rumilat la ana bai wa la ka laisa aiki kamar aikin laisa fin na kirati amma sharaɗi ya zamo da sunan nata da labarin din na kira ne sharaɗi a ba la aiki shine zama da sunan da labarin din na kira ne kamar faɗin mawaƙi ta azzafa la shay'un alal auri baqiya wala wazarun mimma qara Allahu waqiya ta'azza dan uwa duk abin da ya same ka a rayuwar nan ta duniya kai haƙuri talashin alal ariba a don ba wani abu da zai dore a duniyar nan ko menene ma ba dorewa zai a duniyar ba yasa in ma wuya ce in ma rashin daɗi ne ya same ka ka nuna juriya akwai ran da za ku rabu da wuyar akwai ran da za ku rabu da rashin jin daɗin to la ta yi aiki kama aikin laisa ta rafanci suna shine she'un ta nasarci labari shine bakiya ga su dinni kira ne dukkanin su kira ne wa katali lata wa inzal amala lata takan irin wannan aikin a ce lata wakata iyali amma ce lata wakata wakata iyali wannan wakatin ba wakatin miƙewa ba ne ko lata hina mana wannan zamani ba zamanin bauɗiya ba ne ba ku da dama ku bauɗewa azaba tun da hakun bari wakaci ya zo haka wa in aka nan in ita ma tana irin wannan aikin kamar faɗin mawaƙi inin mar'u maitan min qira'i hayatihi walakin bi an yubga alayhi fa yahzala shi mutum dan rayuwarsa ta kare a duniya ya bar duniya wannan ba shi ne matacce ba ai wanda yake matacce shi ne mutum yana ji yana gani a cuce shi amma ya rasa wanda zai masa haƙi ai mutuwa mutuwar sai ita ce mutuwa mutum yana ji yana gani an cuce shi amma ba zai iya bin haƙƙinsa ba ya rasa kuma wa zai bi masa haƙi wannan ita ce mutuwa shine ma'anar baitin inil mar'u maitan min ila'i hayatihi walakin li an yuga alayhi fayuhzana to in ta in ta rafa'anci mar'u shine sunan ta nasarci maita ko faɗin wani makin in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala urafil majani to kuma lilata fi suwahinin amal ita lata ba ta aiki in ba a hiru ba ko abin da ya kama da hiru kamar na ƙurani wala ta hina manasu ko abin da ya kama da hiru shine kamar sa'atu kamar faɗin mawaƙi na jimal bugatu wala ta sa'ata manjani wal bagawi ma ta umurta mubtajihi wa himu wa hasu zirrafi fashin a shafe ita ba da za a yi a tara ma'amulanta ba a cewa la ta sa'atu sa'ata manasu ko latar hinu hina manasir sai an shafe daya amma an ta shafewar a shafe suna shi ya fi yawa kamar na ƙurani wa latar hina manasir wala ashkar a bar sunan a shafe labari kaɗan ne a bar sunan a shafe labarin to wannan kaɗan ne kamar ƙira a shazza wa latar hina manasir to a sai menene ko ya ƙare baitar ya kare kenan to alhamdulillah ga ta mun zo ma karshen babu ko ko fasala to lokacin ya tafi da an bi samari mu amma da insha Allah ta'ala sanda aka dawo karatu ko za a bi ya kawo samari ne hudu amma shi hudun a kodiyar mata shi na hudun ya fi rasa na hudun shi kadai ya kunshi tambayoyi wajen guda goma ko guda tara cewa malamin lafi sun kafa shaida da faɗin allah alaihi sallallahu kafin abdahu a kan ne kafawa suna kafawa ne akan ƙara ba a labarin kalaisa amma mamadu ila rasulu suna kafa hujja ne da shi suna kafa istisadi ne da shi akan cewa ma idan illa ta zo to ba za ta yi aiki ba in ahadin kana min ahadin illa bi aikiya shi kuma suna kafa hujja da shi ne akan cewa in tana aiki irin aikin nasa amma shi da iya zano dukkan ma'amulan nasa ne kira ne da ali ali wal haibu bai yi wa bai da hufalan ma da ali lam yajidni bi qu'uda li akan menene sai kafa hujja da shi shaida ne na me na ma Allah shi ya zo ya Allah bai zo ba ko ya lura na shi akan me kuke kama hujja da wannan da'ani ahi wal haylu baini wa bainahu baiti ne na durai dubnu simati a wakokin durai dubnu simati ka haddace kamar baiti dubu falamma da'ani lam yajidni bi qu'udani a kan ne suke kafa hujja cewa akan ƙara ba a maf'uli na biyu in ya zamo na fayi ya gabata ko da mai jini ƙudadan ne amma saboda zan da ta gabata wannan na ba da dama aka ƙara ba wa ƙaru ta arafa mu na zula mina wa ma kullu man wafa man wafa mina ana arifu wa ma kullu gyara ne kamar da nuna ya sa kullu ba kullu ba ne mafuli ne na arifin a gabata amma kulla man wafa minan ana arifu shi ko aka bai sai kafa hujja da shi akan cewa idan ma'amulin labarin ma ya gabata ba za ta yi aiki ba in dai ba zarafi ba ko jari da mai man sadda an nira ni ha fa anan da kai sun labara nan ba akan cewa aka shafe labarin la'ir wallahi labara ne ni da kuka gani in wani dan yaki ya yi yaki wuta na tashi yana ja da baya to ai ni dan kai duk irin yadda wuta za ta tashi ba ni ba ja da baya sai dai ma duk abin da za a yi ai shi ne labara ne ana shafe labarin za za ka nasu noma suka duru bil azafa ma hiya illa mihnatun wa azabu don kuma kan cewa ba idan illa ta zo ba za ta yi aiki ba kaga mai ce illa ne hilatan ba a kasir fu'adi faman zikira bi na fi atin don ku akan cewa ana shafa ana ƙara ba a labarin mako wala bi shafi atin firar da makana لهفا عليك للهفة من هائف يرجي جوارك حين لا تمجير nan inda yake lata an kawo ta aka shafe labarin aka bar suna wanda shine mai littafin nan yake kaɗan ne ko kuwa hasu jirrafi fashawar aka su kan dole misalin na aka su ne jir alhamdulillah sauran da zai a rubuta sai an dawo
ma'aniyar na kula ne kula kuma bi an ta ma'aniyar kai ba mai kula ne da ni ba ce ita wanda ake karawa labarin laisa eh tana da wata ma'ana ne kuka dai karin ne ƙara ƙarfafawa ne Na'am.
ƙara ƙarfafawa ne a ce laisa zaidu ƙa'ima ba a ƙarfafa korewar ba kamar inda aka ce laisa zaidun bi ƙa'ima na'am inda aka ce laisa zaidun bi ƙa'ima an ƙara ƙarfafa korewa No.
Mhm.